بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan mazauni mai albarka wanda muka haɗu saboda ƙara aika saƙon tukuicinmu kamar dai yadda aka saba a kullum alhamdulillah yau karatunmu ba shi da wani yawa hasali ma kawai zai zama wasu 'yan tauzihat ne 'yan ƙanana da na lura ya kamata mu magana a kansu. Abinda na fahimta a karatun malam na yau ga baki ɗaya kusan maganan ta yi ta zagayawa akan abu guda ne. Wannan abun guda shine maganar wata mace ta annabi a ƙaryarta. Ta ce ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallam har an ɗauke ta an tafi da ita mi'raji wal iyaz billah har ta ga mala'iku da sauran maganganu. wanda wannan magana bil harafil wahidi mu a wajen mu ƙarya ne mun ƙaryata mun ƙaryata na ɗaya kenan kuma ba mun ƙaryata wai dan duniya ta zo ta kalli ko ta mana wata shaida akan cewa mun yi dan mutane su yaba a'a dan ba akidan mu bane da akidan mu ne mun yarda za mu fito mu kare mun yarda yanzu misali Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ga manzo Allah ai mun yarda kuma gashi muna ta karewa da hujjoji na Qur'ani da hadisi sho Ibrahim radiyallahu anhu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiharan mun yadda ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqzatan bi bariza hal zakal mahallu mahalluhu ra'aytu rasulullahi jiharan laqitul mustafa bi uruji ila Allah min zal kauni waqta khuruji da sauran gurare wanda malam ya mana alƙawari da zai ka mana su gobe Allah ya kai mu a za ma mu ƙara masa da wasu wuraren da shehu ya faɗi wannan ba mahallin inkari ba ne a wajenmu tsakaninmu abin da ya rage da mu da malam mu da muka tabbatar cewa ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kawai ya zo ya kore amma malam ya sani ba zai kore mana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da aya da hadisi ba da tatsin da wata mata ne za a kore ba zai yi ba ba zai yi ba idan muka lura yayi ta hada karatuttukan wuri daya misali yana cewa wai in dai za a kore nata a kore na shehu tijjani da na shehu ibrahim in dai za a ce ta yi ƙarya saboda ta ga annabi za mu ce ƙarya ne to wani yazu billahi akan kalman shi wai mu faɗi haka ga shehu ibrahim radiyallahu anhu ai ba zai yi ba karwa kalla abin da yasa za mu ƙaryata ta dan ƙarya take abin da yasa za mu gaskata shehu ibrahim dan gaskiya yake yi kamar dai yanda muka gaskata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama akan annabta shi da Qur'anin shi saboda gaskiya ne kuma muka ƙaryata Musailam al-Kazzabi akan annabta shi da Qur'ani saboda ƙarya ne idan fa malam yace irin karatun nan zai yi to masu nemo hujja tunda akwai wasu fa daga waje suna can suna kallo in mun yarda da annabta annabi Muhammadu wani dalili zai sanya mu yarda da annabtan Musailama kafirai haka suke jihunmu da shi mustashriqun ka san da wannan maganar so wannan kana so ka ƙara musu gudunmuwa ne cikin hujja su ce to ko ma gashi a cikin musulunci ga abin da ake hujja da shi akarwa kallah abun ba ɗaya bane mai gaskiya in ya faɗi magana sai a ce gaskiya ne yanzu kamar ni idan na zo yau na shigo midiya kamar haka na ba da labarin abin da yake faruwa a nan rabat mutane za su gaskata ni amma fa dan sun gaskata ni ba yana da ba yana hujja ba kuma kai ma ka shiga bidiya ka ce kai ma yanzu nan kana rabar an yi kaza an yi kaza kuma su gaskata ka dole ba zai yi ba so wanda ya gaskiya a gaskata shi wanda ya faɗi ƙarya a ƙaryata shi kuma wannan mutane masu da'awar ganin annabi sallallahu alaihi wasallama wato malaman mu duk sun riga sun yi magana akan bara'ar su ina tunawa Uh, Maulana Professor Ibrahim Makar ya yi maganganu dogaye akan ƙaryar waɗannan mutanen ya kuma soke wannan maganar tun ba yanzu da ka fara wannan karance-karancen ba already tuni da ban yarda da wannan ba abu na biyu uh, akwai sayyidi jamal sheikh abdulrazak radiyallahu anhu ɗaya daga cikin yayyan shehi na sai dimani radiyallahu anhu irin wannan ta taɓa faruwa ga wata mace a wani gari daga cikin waɗanda suke danganta kansu da su cewa wai tana ganin annabi ya shirya ya tafi garin don ya samu wannan matar targaya mai inda take ganin annabi munafukar da ta san ƙarya ce ran da sai di jamali ya shigo garin ran na ita kuma ta gudu bata bari sun haɗu ba ya tara jama'ar garin ya yi majalisi ya gaya musu ƙaryar irin waɗannan masu da'awa so da hakan cewar kawai in an kore cewa wannan mutanen makayyatan nan sun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to dole wai sai an kore na shehu ibrahim na shehu tijani a'a sai dai in kana so ka ce in mun kore annabtan musulama dole sai mun kore annabta annabi muhammadu ba zai ku yiwu ba annabta annabi muhammadu gaskiya ne alqur'anin annabi muhammadu gaskiya ne a ɗayan bangaren ko koda musailama ya zo shi ma ya ce annabi ne ƙarya yake koda ya zo ya ce shi ma Allah ba shi qur'ani ƙarya yake wannan asali gare shi kuma ka sani don wasu gauga'u wawaye sun bi irin wannan matar ka sani lokacin da musaila mutul kazzabi yayi da awashi ta annabta har wasu daga cikin sahabbai sun yarda sun bi shi wannan ma'arufi ne a cikin tarihi ka san wannan so yanzu dan wasu daga cikin sahabbai mabiya annabi sun yi ridda sun bi musailama shikenan sai musailama zama yana da hujja ko kuma sai a bata addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shi ma na annabin ba gaskiya bane tun daga wani yazo yayi ƙarya da irin abinda annabi yazo ya faɗa wani yayi ya dauko na jabin shi ƙarya akramakumullah a yawa mutane karatu da nassi da aya da hadisi a da na lura da maganganunka wato abinda kawai ya tayar min da hankali a abinda na fahimta cikin maganganunka sai na fahimci cewa wannan matar ba da mu ya kamata a haɗa ta ba kuma irin wannan da'awar ba irin da'awar da ya kamata a kwatanta da mu bane ni na fi ganin ta ku kwaikwaye ku saboda da na tsaya na kalli lamarin sai na ga kun yi kama da ita ta fuska uku zan faɗi fuskokin fuska ta farko zowa ta yi ta yi ƙarya ta ce ta ga annabi har ya kai ta wurin Allah amma fa ba tare da hujja ba ƙarya take yi me ya sanya ta kirkiri wannan ƙaryar saboda ta ga wasu mutane suna cewa Allah ya hana abu annabi ya hana abu amma kuma sun kasa kawo wurin ashe sai ta fahimci ana iya wa Allah ƙarya kenan ana iya wa annabi ƙarya tunda bambanci kawai wasu suna cewa Allah ya hana abu a Qur'ani annabi ya hana abu hadisi sun ce sun gano a Qur'ani da hadisi amma da aka tsantsare su su kawo Qur'ani da hadisin sun kasa kawowa ita kuma da ke ba karatu ta yi ba dan ko hala haula bata iya ba sai ta ce to ita kuma ta gani kaga wajen hushabahi na farko wato dai duka ƙarya ce ake yi ita ta yi ƙarya da ta ga Allah ta ga annabi don ta gina wani son zuciyarta a kai kamar yadda shi ma wani yake cewa a ƙur'ani da hadisi an ce kaza don ya gina son zuciyar shi a kai amma ƙarya ne ba ƙur'anin ba hadisin mun yi mun yi akan ƙur'ani da hadisin ya ki zuwa har yanzu na ɗaya kenan na biyu wannan matar tana so ta gina wata ƙaryarta akan tatsuniyoyi to dan mi ba ta da aya ba ta da hadisi sai take so ta gina wata ƙaryarta ta ja jahilai kamar yadda a ƙarshen sakonta take cewa an gaya mata annabi ya gaya mata akwai wani mai gyaran rediyo maza maza ta gaya mai ya fita daga izala izala ba abu ne mai kyau ba wato hadafinta na ƙarshe ta fidda mutum daga izala dami da jahilci da ƙarya da tatsuniya to sai na sai na ga kamar ta so ta yi kama da wasu kuma masu cewa suna so su fidda mutane daga ɗariƙa su ma da tatsuniya kaddara idan annabi yana ganuwa ya aka yi lokaci kaza ba a gan shi ba kaddara in annabi yana ganuwa ya aka yi lokaci kaza ba a gan shi ba ga wani kasa ku saurara a'a wannan ai tatsuniya ce da aya da hadisi wai da wannan ake so a kira mutane su fita daga dariƙa da wannan tatsuniyar an kasa kawo musu aya an kasa kawo musu hadisi to ashe kuna kama so da haka waɗannan kamanceceniyar ita ta yi ƙarya da ta ga Allah ta ga annabi sun ce wani ya bar izala kamar yadda wani shi ma yake ta ƙarya da cewa a hadisi da aya Allah da annabi sun ce da riƙa baki amma har yanzu ya kasa kawo hadisin so ashe an yi wajen hushe bai kawai shi wannan ya ce ya ji ita kuma da ta tashi yin ƙarya fiye da ta tashi sai ta ce ita kuma ta gani kai ka ce ka ji Allah da annabi sun ce da riƙa ba kyau amma ka kasa kawo wurin to ita ce ta ce to ni ba bari kaga in nuna ba kai makarin makareci ne dan ni gani ma nayi da Allah da Annabi sun ce izala ba to shikenan ko haɗu yanda jahilai suke bin talabun da kuma jahilai za su bi ku abin da nake so dagan nan dole ta zama ta mutum biyu ce akwai jahilai akwai malamai labudda idan mutum yana so ya zama ya tsira da nassi ne ake tsira ba da tatsuniya ba sai a duba a gani ga aya ga hadisi ina suka fito shikenan sai a ce gashi aya da hadisi sun yi hukunci malamai sai su bi wanda shi ko ba malami ba tatsinniya za a yi ta mai a kunna mai kasar ɗin wannan a kunna mai na wannan sai a ce gobe ma za mu ƙaro wasu kasakasan don ku ji shi kenan shi ma sai a fidda shi tatsinniya ai ina da tabbaci wannan abubuwan da ake cewa a littattafan shehu aka koyo ake ta danna muryar wata mata na tabbata da a ce shehu ibrahim ne irin wannan maganganun da tashi za a kunna to an bubbuga shi nashin ba a samu ba har yanzu dan me dan bai yi ba shine ake so a makale da wasu a shirarul qaumi waɗanda su ba a bakin komai suke ba a yi hujja kuma amma an ce wani qur'ani da hadisi ne ake karantawa yanzu shi ma duk wannan kasakasa ne qur'ani da hadisi ne har da aka yi ta awa ɗaya yau da wani abu amma banda ayoyin da suke kira mu wai mu tuba mu koma ga Allah kafin mu mutu da kuma ayoyin nuna iko Allah ba kawo aya ko ɗaya ba da ke inkarin abin da muke faɗa sai dai kawai a ce mana wai mu tuba so da haka maganar tuba yanzu ka ga ma dan dariƙa tuba mutumin da kullun sai ya yi istighfari 230 wannan ta dole banda sauran wanda bai wanda shi ba iyaka wannan wannan ta dole sai ya dauka dole sai yayi in wani uzuri ya sanya wani ya wuce bai yi ba sai ya rama ta yanzu wanda yake wannan shine za a ce wai ana kiran shi tuba ai sai dai a ce wanda baya istighfarin nan da yawa ya tuba ba mai istighfari da za a ce ya tuba ba so wannan shine abin da muke kira akai lalle wannan mata matukar za a ci gaba da yin tatsinniya da sa kaset din mutane ana cewa wannan kira ne zuwa ga sunna a fidda mutane da tatsuniya to matukar irin waɗannan mutane ana ba su mumbari suna zama dan sun dan fara koyon larabci daidai dai suna yin kwanna a cikin shi to labudda irin waɗancan mutane su ma za a ci samu su su ma za su yi ta ƙarya suna cewa sun ga annabi so da haka adiba inda abun ya taso malami ne ya zo ya ce tatsuniya sai ce qur'ani da hadisi amma ba aya ba hadisi to dole jahili shi ma ya tashi tatsuniyar dan yayi dan yayi challenge na wannan mutumin so abin da nake kallo labudda mu kalli wannan abin mu duba so da haka sai buge-buge ake to wannan labudda wannan aƙidu a littattafan ku suke dole ku fito ku barranta kanku da wannan littattafan ko kuma ku daina karantar da su to ta ya za mu daina karantar da littattafan wannan kuma har yanzu baka kawo abin da ya ruguje abin da littattafan suka faɗa ba ai ba zai yi ba ka ce mu daina karanta ya kuce sulfarida ka ce mu daina karanta mu yace muri ka ce mu karanta mu daina karanta littafin shi mutu sarga wai saboda duk wannan aqidun a cikin amma har yanzu baka kawo aya da hadisin da suka shafe littafan nan ba hasali duk maganar da ka kawo sai mun koma aya da hadisi mun dauko magana kai ba kawai kakan kawo magana ne da fuskar inkari cewa baka yadda ba amma ba Allah bane yace ba yadda ba ba annabi ba dan da Allah ne yace aya zaka kawo da annabi ce hadisi zaka kawo amma sai ka kasa kawo aya ka kasa kawo hadisi mu kuma sai mu kawo aya da hadisin da suka tabbatar da wannan maganganun to kuma amma har yanzu kana kiran mu da cewa mu bari okay mu bar abin da aya da hadisi suka tabbatar kawai saboda hankali yayi musun shi ya kamata mu rika duba waɗannan abubuwan a so da haka muna bin ka sai ranar da ka rushe mana maganganun da ke cikin littafan da aya da hadisi sai mu bar su amma dai lallai matukar aya da hadisi sun yi nauyin zuwa har yanzu wanda za su rushe maganganun cikin littafan nan to gaskiya ba za mu bar su ba kai hakuri za mu yi ta bin su saboda suna tare da aya da hadisi za mu bar duk wani ra'ayin da ba wannan ba sai kake tafiyan maganarka sai ta kai zuwa ga maganar karama ai ana maganan wai wai ana maganan karama wato shi maganan karama jama'a abu guda biyu ne dukkanin jama'a na ahlus sunna wal jama'a sun yarda karama gaskiya ce kuma waliyai suna da karama dukkan fira na yan bid'a sun yarda karama ƙarya ce su a wurin su ba wani karama so da haka kawai abin da muke jira malam ba wannan biye-biyen ba za a yi shin malam ya yarda da karama ko bai yarda ba wannan kawai ita ce amsar malam ya ba mu amsa in ya ce bai yarda da karama ba mun san inda za mu aje malam in ya ce ya yarda da karama sai sai mu ce to kowace a buɗe take yaya ne ne dan ya jawo a cikin wani littafi na ga ko na shehu musulgan ne ko wanne ne ban ma kula ba da cikin wanne ne ya jawo yana cewa wai ai wai an ce karamomin shehu tijjani ai suna da yawa to karamar tambayan farko akwai ta ko babu in ba ka ce babu karama to shikenan kaga dole kai in kai an ce shehu tijjani yana da karama to mun kuma san inda za mu aje ka in kuma ka ce akwai karama to wane ne ya ce maka wasu za su iya samun karama amma shoti jani ba zai samu ba wannan ma su ne tambayoyin da zamu wanda zuwa gare ka saboda haka magana ta da kai akan karama ba mai yawa bace saboda na san mutane kashi biyu ne labudda akwai wanda suka yarda da karama akwai wanda basu yarda ba kawai abin da ya rage mu mu san kai a wani firka kake firkan waɗanda suka yarda da karama ne ka san ko matsayin su sune ahlus sunna wal jamaa ko ko wanda basu yarda da karama ba ka san su sune mubtadi'a sunan shine kawai abin da ya rage ba wani maganan dogon bayani saboda haka sai kai magana akan wai wanda ya gangaro da kai zuwa wai ana ganin shi Ibrahim a bango ana gani a butula wai a BBC an tambayi shi tsar bauchi wai sai ce eh wai ai wannan karama ce wato ka lura da wani abu ina so ka koma bangaren ilimin aqida ka kalli abubuwa guda uku alwajibat lillahi tabaraka wa ta'ala wal mustahilat lillahi tabaraka wa ta'ala wal jaizat shi duk abin da yake ya juzu fi haƙi fi'ilil mumkinat bi asliha wa tarkuha kal adamat wannan ka'ida takaitacciya da malaman aqida suka nade akai kamar yadda zo cikin littafin ibn ashir rahimahullah manzuma shi ta al-murshid al-mu'in ko dukkan abu idan ya zama mumkin ne mumkin ya zai yiwu to wannan a cikin iko Allah yana cikin jaizat Allah in yi so zai yi in ya so ba zai yi ba to karama tana cikin wannan babin ita kuma karama ba a cewa ƙarya ne duka ba zai yiwu ba dai in ka ce ba zai yiwu ba ka tada ta daga ja'izi ka maida ta mustahil in kuma ka ce dole dole ne a yi shi ma ba a cewa karama dole har wayo saboda in ka ce mace dole ka tada ta har wayo daga ja'iz ka maida ta wajib cikin wajibat so da shi sai shi ya sanya can gaba yake cewa lawista hala mumkinun aw wajaba qalbal haqaiqi luzuman aw wajaba so dole mu kalli wannan ina so da Allah malam ya koma ya kalli wannan ya gyara dan ya san ma'aunin to shehu radiyallahu anhu shehu qayyim da aka tambaye shi akan wannan kawai wannan ya kalla abin nan dai zai iya yiwa ko a cikin haƙƙin Allah ja'izi ne ko shikenan amma da kama masa suna kai ka ce wane ya ce a wuri kaza ya ga annabi ko ya ga shehu Ibrahim a jikin fitila ka yarda to a nan ne za a yi hukunci yanzu kamar ni masu cewa sun ga shewa a jikin bango ko sun ga shewa a jikin fitila a wurin taron maulidi da ake yi ni ban yadda ba dan me yasa ban yadda ba ba wai ina nufin ba zai yiwu bane a'a ja'izi ne Allah zai iya yi tunda ba cikin mustahilat suke ba ba cikin mustahilat suke ba a ka'idan ilimin aqida kamar da na faɗa ba cikin mustahilat zai yiwu amma ban yadda an yi ba cewar ban yadda an yi ba ya sha bamban da cewa ba zai yiwu ba ba ina nufin ba zai yiwu ba ban yadda an yi ba dan me saboda ta taɓa faruwa da ni a cikin irin wannan munasabar ina tsaye aka yi ta ƙoƙarin nuna mu ai ga can wanne ce ga can dukkan su na ƙarya suke wannan abin da ya faru a gabana ne so da ƙarya ne tabbas abin da ya faru ni a gabana na san wannan ƙarya ne ba su gani ba kuma na san da yawa masu ce wannan shehu ya bayyana a bango ƙarya suke amma ba yana ta ba zai yi ba ne a cikin mulkin Allah zai yiwu amma dai mafi yawan da suke faɗa ƙarya suke a nan shi shon araboci tabbatar da zai yiwu ne yayi ba tabbatar da gaske sun gani ko ba su gani ba ba shine muhallin magana ba shi shon araboci kamar adalci ba muhallin magana shi cewa sun gani bane a'a cewa an tambaye shi zai yiwu daman sai cewa zai yiwu wannan ku gaskiya ne kai ma dole ka yadda zai yiwu dan Allah in ya so abin da yafi haka ma zai yi so abin maganar a zai yiwu ko ba zai yiwu ba shi da rubuci amsa amma ya yiwu ni ina faɗa ƙarya ne bai yiwu ba dan ni abin ya faru gabana an ce mun gashi kuma na ga ban gani ba saboda haka ni a wuri na ƙarya ce ba ba kuma waɗannan mutanen maƙaryata ne kuma a bambancin mu da ku shine duk abin da ba mu yarda da shi ba zuwa muke mu tara mutane mu ta tsine musu albarka muna ce to ku da kuka yarda da kaza kun zama ƴan wuta dan ba mu yarda da shi ba a'a fahimta ce ni ban yarda ba kuma ire-iren mu muna da yawa kai hatta wannan babban taron maulidin da ake na ranar asabar da sunan maulidin shehu babban taron wannan muna da nazariya akai kuma irin mu muna da yawa ni ina kallon shi a yas'alunaka anil khamr wal maisir ne kul fi ma ithmun kabirun wa nafi'un lin nas kuma ya niyyami muna da yawa masu kallon shi tafi ma ismul kabiru mana tulin nas in ma yana da amfani to yana da cutarwa kuma akwai akwai mu da yawa masu mai wannan kallon amma kamar makon shehu da ake shiryawa a kira malamai su zo su gabatar da faifa a nitse a yi bayani akan tarihin rayuwar shehu da rikon shehu da sunna da labari akan shehu ibrahim wannan abu ne mai kyau semina ce abu ne mai kyau amma wannan gangamin taron na ranar asabar ina kira ina roƙo ga masu ruwa da tsaki ga wannan su duba yiwuwar gyarawa ko dai a rika takaice mana taron maulidin shehu na ƙasa da ake a makon shehu a diba mana wannan taron na ranar asabar lallai lallai fihi ma ismun kabir wa manatul nas wannan dukkan mu mun sani kuma ba damuwa ta bane wasu su zo su ce ban kyauta ba da na faɗa fahimta ta na faɗa kuma ina da hujjar da zan kare ta a gaban kowa ina da hujjar da zan kare wannan fahimta a gaban kowa lalle muna da nazariya akan taron asabar in an ce akwai amfani eh akwai amma akwai gyare-gyare in ma a gyara in ma a dakatar Allah ya sanya waɗanda suke jagorantar abin sun yi irtilayin abin da muke irtilayi su jagororin matsalar da yasa ba sa irtilayi abin da mu muke irtilayi idan mun zo muna cikin a taro cikin jama'a a ƙasa su kuma suna can kan mumbari ba su san abin da yake faruwa a nan ƙasan ba ƴaƴan shehu radiyallahu anhu sai su zo ba wanda ma ya damu da su ana nan ana ta nuna shiga shehu a fitila ga shehu a bango su yi jawabi ba wanda yake jin me ake cewa ana ta ana hayaniya ga shehu fitila ga shehu a fitila ga shehu a jikin bango to me fa'idan ƴaƴan shehu Ibrahim sun zo ba ta su kake ba suna jawabi ba ta su kake ba to menene amfanin zuwanka kawai dan ka zo ka ce ka ga shehu a fitila so wannan lalle muna tare da wannan kuma Allah ya kai mu lokacin da za a duba wannan ayi gyara albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ka kawo magana wai jauhara wai jauhara saboda bala'in karfin ta kace wai a cikin littafin mu ne wai sa jauhara saboda bala'in karfin ta da ke tafi sallah ita ba a karanta ta sai da timama sai da alwala wato kana yawan maimaita wannan magana yanzu aka raukan la idan muka tsare ka muka ce yadda ka faɗa ka ce a littafanmu ka ga jauhara wai saboda ƙarfinta ta fi sallah ka fuddo inda aka ce jauhara ta fi sallah za ka fuddo malam idan fa muka matsa muka ce ka fuddo ba ka fuddo ba mutane fa za su ma wani kallo na daban ne kuma daga ran nan in dai za a yi adalci ba za a ƙara an san maganan ka ba saboda kana ƙirƙirar wa mutane abin da ba su faɗa ba ka ce sun faɗa kawai don ka biya bukata saboda aya da hadisi sun ki zuwa dole sai an ɗan yi wa mutane a maganganu waɗanda za a ja hankalinsu in ayar ba ta samu ba to bari a yi ɗan dubaru malam dubara ba za ta fidda mutumin da yake dawa zuwa ga addini ba da wasan kwaikwayo ake shiryawa sai dubara ta fitar amma addini dubara ba za ta fitar ba so wannan maganan kenan sai a magana kusan ina ganin ta wajen ƙarshe-ƙarshe kusan ma duk maganganun da nake ga ya kamata in yi a yau sun kusan karewa abin da ya rage sai na ji kana magana cikin hujjojinka da zaka kawo gobe da jibi wai zaka kawo wai zaka ware lokaci guda musamman wanda kawai shi wannan laksar to kawai ka saka sai ne na irin wannan barusar da wannan tabargazar zaka rika tattaruwa wai har kayi magana da wai zaka kawo maganan chief imam na Ghana a Sheikh Nuhu Sharubutu radiyallahu anhu Allah ya kara masa lafiya da kusanci da Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu wato yana so in fada maka duk ba zai fidda ka ba a Sheikh Usman Nuhu Sharubutu radiyallahu anhu almajirin Sheikh Ibrahim ne yana ɗaya daga cikin irin su ba su da yawa yanzu a duniya kuma yana tafe ne da irin koyarwar da Shehu Ibrahim ya dora su akai abinda nake gani wai yanzu mu har yanzu mun zame maka matsala ka kasa iya kwantar da mu kana ganin zaka iya taba su shi nusha rubutu ka taba shi da rubuci ka taba shi nusha rubutu wai har yanzu ne waɗannan dattawan da suka ba wajen ɗari baya a cikin hidima addini su ne waɗanda har yanzu kake ta ɗora a tsiri sai ka ci mutuncin su akar kalla ina kira cin mutuncin mai mutunci ba zai fudda ka ba amma ka gwada tunda wannan usulubin kaga ya kamata a yi ta bi a yi ta bi a ci mutuncinsu duka wallahi Allah yana tare da su Allah yana tare da su ko ba abin da zaka iya yi a kansu a Maulana Sheikh Qair Usman Bauchi radiyallahu anhu Maulana Sheikh Usman Nuhu rubutu dena maganar su kai magana mu mu ne daidai da kai in kana da wani abu da zaka iya yi fara da mu tukuna amma su Sheikh Qair Bauchi sun riga sun wuce wannan guna ai ya mutumin da Sheikh Qair Bauchi radiyallahu anhu wanda tun daga su Malam Abubakar Gumi ya fara abu ya ƙi yiwuwa ya kira mala abakar gumi ya kira mala abakar gumi a haɗu don Allah a warware wa mutane wannan shigantakar da suke ta kulla wa al'umma a ƙasa na cewa ɗariƙa kafirai da abu ya ƙi yiwuwa har ya wuce kai yanzu shi tsarin wace ai ya kamata a ce kun ƙyale shi ya huta tunda Allah ya an ce ko jaka ta haihu ta huta ɗaukaka ya ko mu ba 'ya'yan shi ba mun yi kaɗan ma mu ce jikoki sai dai mu ce jikokin jikokin shi in ana ku maganan maganan karatu bambancin mu da su shau tsaraboci da su shau usman nusha rubutu kamar akwai da babu ne ina ga inda ma wannan kwatancin zaka fi ganewa kamar bambancin akwai da babu ne amma kuma mu din nan ma wallahi alhamdu mun dan hana a ruwa gudu balle kai maganan waɗannan salihan bayan Allah ina tausaya ma akibar in kace zaka taɓa waɗannan salihai amma fa ni ba na hana ka ɗauko maganganun Shehu Usman Nusha rubutu ka kunna ka sanya ba ai ba tun yau kake mana alƙawarin ka ce za a kawo karatu a tafsira yaki zuwa saboda ka leka kaga ta kiwa ka ce za a kawo karatu a Fadilatul Ahmadiyya yaki zuwa ka leka kaga ba zai yi ba ka ce yanzu kuma ka ce za a kawo daga maganganun Shehu Usman Nusha rubutu radiyallahu so duka zai iya zuwa kawai wannan shashi faɗin ne da aka saba mutane ai sun saba jin wannan da gurin ka ai gobe gobe nan zan kawo sai a gaba ka kawo ba wato wai barazana ake mana ana zaton za mu ji tsoro wai astaghfirullah Allah na ci ba ba zan yi alfahari ba amma da sai in ce maka kaga alama idan mu akwai tsoro kuwa kaga alama idan mu akwai tsoro bari ka ji mutumin da yake da tsoro shine mai shakka akan abin da yake amma mai yaqini ai bai da tsoro mai yaqini bai da tsoro ba mu taba faɗi maka magana akan shakku ba yaqini gare mu malam mahir in cire gilas ko to yaya ya idan nan nawa ne ba yara a sa gilas din ba su ba da tsoro in ba gilas din ba so so da haka yana kira ga malam a biya hankali a duba wannan harka so da ƙarshe dai anan zan tsaya malam da a yau ya ce zai magana akan garin annabi maganan ta wa har yanzu sai ya ce zo yau farkon maganar shi ce yana da gaske abinda za mu tattauna yau matsalar ganin annabi ta wuce ba a gani ba sai aka tsaya ana ko kuwa wannan mace ta zamfara ita ce hujjar ba a ganin annabi aka raukan lawu ko ita ce tun muna da ita jira har yanzu a kawo mana maganganu mu ma mun tanadi magana dan baki ya san abin da zai faɗa bai san abin da za a mayar masa ba ko ko ne maganar da nake ce ma ka tabbata kai turkizi kan kai magana ita ke baka tsoro wallahi to yau ma zan ƙara ta sama ni ba dai in tsorata ka ba dan kar ka shiga kunya a cikin jama'a wannan matsalar tana da hadari a kanka kar ka shiga kunya a cikin jama'a ka tabbata abin da zaka faɗa ka shirya shi da kyau dan muna da tanadin amsoshi da kitabu sunna mu ba da fira za mu yi kare ba ban kawo wani kaset ɗin wanda zara nasa ni ko magana dan ibnu taymiya ban kawo har yanzu tare da na sha faɗa na ce mutane suna ta kira na suna ce mun kai maganganun nan kuma ibnu taymiya waɗanda yayi zazzanne fa suna da yawa fa na ce ni ba bukace in kawo magana ibnu taymiya hujjar da ke tare da ni na qur'ani da hadisi sai na tsaya ina wani fim ko ina wani firan wani ya ce wani ya ce to ibnu taymiya ba ni bai sa bai kai yanda zan kawo hujja da shi ba cikin wannan dagar saboda yana da hujja da ta fita shi amma kai dake hujjar taka bata wuce wa inna wa hanal biyuti labaitul ankabut ba kaga an goma wata mata a zamfara wadda majahuriya ce ma ba a santa ba da ita za a mana hujja so ina jiran dai ranar da za a tattauna wannan matsala ta ganin annabi sannan da karshe yan uwa zan ba da wani labari ban san a yanda za ku ɗauke shi ba mu daman dagar mu da wannan malamin shine a zo a ɗauko abin da babu shi a kitabu wa sunna a ce wai kitabu wa sunna ne suka hana to yanzu dai a wannan gudun da muka yi da shi zuwa yau wallahi alhamdu duniya ta shaida malam ba kitabu wa sunna zai ci gaba da yin hujja ne da kasa kasa to dadan mu da shi wannan ce tunda ya nuna wa duniya tarwihan kafin ya fito ya tasrihi tukunna yanzu dai yayi tarwihan cewa babu wannan hujja ta kitabu wa sunna to yana ga dagan mu da malam ta kusa mutuwa so da haka zai zama daga yau ba kullun za ku rika gani na na hau na yi raddi ba dan duk ranar da ba aya ya kawo ba hadisi ba na sallame shi dan ni bana jayyar tatsuniya ai dan ka kawo tatsuniya baka ishe ni in ma raddi ba mutane su yi amfani da hankalin su in za su dauki addini daga mai tatsuniya daga mai kasa din wata da mai kasa din wani sai dauka wannan ba zan hana ka ba dan annabi alaihi salatu wasalam duk gaskiyar shi duk hujjojin shi kadi'ai amma bai fa hana ba kafirai su ta kafirci sai ya kawo hujja masu ce ba su yadda ba so ni fa ba ina so in kawo ƙarshen fahimtar izala bane ko fahimtar umalin asadu suna abinda nake so in kawo ƙarshe shine a dai fahimci wannan fahimtar ta ku ba ta da goyon bayan aya da hadisi shi kawai na zo in yi kuma alhamdulillah zuwa yanzu ya bayyana mutane sun gane fira kuke wa mutane ba aya ba hadisi mu ne masu aya da hadisi so da in yanzu na ce sadakallahu azim a wannan dagar bukata ta biya na ɗaya kenan na biyu ni ba ma'abocin raddi bane wallahi duk wanda ya sani ba wanda zai taɓa ji na nayi wa wani raddi ban taɓa yi ba wannan ne karon farko abin da ya sa wato akwai gaske da muka an daɗe ana da kunkunta amma fa ba ina so in ce muku ba na daina raddi duk ranar da muka ji ya kawo wata aya tunda yanzu in muka bar mai filin kuma zai rika kawo ayoyin yana fassara muku a ma'anar shi to duk ran da muka ji ya jawo wani hadisi ya karkatar da shi ko ya jawo aya karkatar da ita za mu dawo wannan teburin nawa yana nan ran da duk ya kawo aya ya karkatas ko ya kawo hadisi ya karkatas ran nan mu haɗu akwai magana kuma amma in fira ce kawai yayi to ba zan hana duk mutumin da yake dan akwai masu ra'ayin za su iya ansar addini daga mai tatsuniya ba akwai su so idan ran da ji tatsuniya wanda ya ga zai anshi addini daga hannun mai tatsuniya ya je ya ansa ba sai na yi magana ba dan ni bana jayayya da mai tatsuniya jayayya ta da wanda yake dogaro da kitabu wa sunna amma ko ba gaskiya ba da shi nake jayayya so wannan kenan wannan